أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آه كما يندى ساتين دي قباتا آه من يكمر مقدمة akan wannan littafi na manzumatul lamiya na shekul islam ibn taimiyya kuma yau insha Allah wanda shine zai zama darasi na farko a cikin littafin a wannan yammaci na ainihin wato sha shida ga watan jumadal ula hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam 1441 wanda ya daidai da sha ɗaya ga kuma watan watan ɗaya shekara ta 2020 abinda za mu yi wa wannan littafi kamar yadda na ambata satin da ya gabata in so samu ne baiti goma sha shida ne masu himma cikin ɗalibai na san za su iya haddace shi a kwana ɗaya saboda baitukan ba su da nauyi kuma sannan suna da ba su da yawa amma kamar yadda na ce insha Allah idan muka biye su baitukan za kuma mu dawo mu bi sharhin don mu sake fa'idantuwa da wasu abubuwan da shi mai sharhin ya yi ƙoƙari wajen rubutawa amma na sa sharaɗin cewa ina bukata aƙalla mutum goma su haddace a littafin insha Allah in sun haddace kaga za mu fi jin daɗi duk lokacin da muka zo ƙila za mu iya sa a dinga kawo istishhadi da abiyat ɗin na fata an fahimta da fatan masu himma cikin ɗalibai za su yi ƙoƙarin yin haka da haka ina ganin zan iya yi wa littafin karatu ɗaya ma'ana zan karanta waƙar in kuma fassara shi gaba ɗaya baiti goma sha shida tun da ba shi da yawa alabashi tun da za mu bi sharhin a hankali sai kuma mu ci gaba da karatun zuwa lokacin da za mu kai ƙarshen littafin insha Allah mala yake cewa bismillahir rahmanir rahim ya sa'ili an mazhabi wa aqidati رزق الهدى من للهداية يسأل اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوصل ولكلهم قدر على وفضائل حكم ولكلهم قدر وفضل ساطع لكن من الصديق منهم أفضل وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطقت دراز الأول وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل وأكر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بهكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول أنا شيني بيتي قوم شا شدكو عليك يا سائلي أم مذهبي كما عند ذا مكرن تأتشن بيان yanayin waƙar ya nuna cewa shi shekul islam tambaya aka yi masa da kamar amsa ce ya bayar kuma sun ce yanayin yana nuna shi wanda ya matambayar a waƙe ya matambayar shi ma kuma sai ya ba shi amsar a waƙe kuma kamar baitukan da lamun suke kariya shi ma sai ya ba shi amsar kuma baitukan suke kariya da lamun shi sa aka kira ta lamiya saboda tattar tana karewa ne da lamun an bayyanta ko kuma suka ce kamar dai alama tana nuna cewa wanda ya tambayar da dan shi'a ne shi yasa da ya tashi ba da amsa sai ya fara da sahabbai an fahimta ya ce ya sa'ili ya kai mai tambaya ta an mazhabi game da mecece mazhaba ta ba mazhaba ta fiƙihu yake nufi ba mecece matafiya ta game da abin da ya shafi tauhidi da wasu usul wa aqidati kuma mecece aqidata domin ita matsalar aqida kowa yana da ita ko mai kyau ko mara kyau wanda ma ya ce kai ni ba da wata aƙida ita ma wannan ba da wata aƙida ita ma aƙida ce an fahimta yauwa yake cewa ya kai mai tambaya ta kana so ka san mecece mazhabata matafiyata da kuma aƙidata ruzikal huda mallil hidayati yasalu yake ta addu'a ce yace ruzikal huda Allah ya azurta shi wato ya azurta shi da shari'a man duk wanda ya tsalu yake yin tambaya lil hidayat dan ya sani dan shi ma ya shiryu kenan in tambaya ta kake dan ka kure ko kuma dan ka aibata ne ko ba dan ka fahimta ba kawai tambaya ce ta ta ta'annuti to banda ka yi wa addu'a ya ce in dai tambayar dan kana so ka san aqida ta ka san ina na tafi ne dan kana so ka karu to duk wanda yake yin tambaya dan ya karu ya fa'idanta ya san wani abu da da bai sani ba ko ya ƙara sani to wannan addu'a ta shafe shi Allah ya azurta shi da shari'a isma'a kalama muhaqqiqin yace ka saurari zancen wanda muhaqqiqin mata wato ya wato muhaqqiqin wanda ya haƙiƙance ya tabbatar akan abin da fi kauli cikin magana da zai gaya ma ba wai ko kwanto yake ba a abin da zai gaya ma ɗin ya riga ya haƙiƙance ya tabbatar da gaskiyar abin da zai gaya ma layan sani anhu kuma layan sani anhu ba zai dawo da baya ba anhu gabarin abin da zai gaya ma yana nan a kansa a kansa zai rayu a kansa zai mutu wala ya tabaddalu kuma ba zai canza ba an fahimta shine ma'ana isma'a kalama muhaqqiqin ka saurari zancen wanda yake da tabbas da haƙiƙa fi ƙaunihi cikin maganarsa layan sani anhu ba zai yi ƙasa a gwiwa ko sanyin jiki ko ya dawo da baya ba wala ya tabaddalu kuma ba zai canza ba hubbus sahabati san sahabban manzan Allah kullihim gaba ɗayan su li mazhabun wannan ita ce mazhabata kana so ka san mazhabata to ka ji mazhabata duk gaba ɗaya sahabban manzan Allah yana son su wa mawaddatul qurba sannan san 'yan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ahalul baiti biha wannan na rike ta ma ibada ce a tawassalu da nake tawassuli da ita zuwa ga Allah da aka san wannan ina kaunar sahabban manzan Allah ina kaunar ahalul baiti wa likullihim qadrun kuma kowannen su cikin sahabban nan da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne ɗaya daga cikin su qadrun yana da daraja da martaba wa fadlun kuma yana da ainihin wato abin nan falala saɓe maɗaukakiya wato a nan ka duba akwai inda ya kawo cewa wani kullihim ƙadurun alawa fada'ilu shi sa na kawo maka wannan akwai nuska ɗin da aka kawo wani kullihim kowane ɗaya daga cikinsu ƙadurun yana da daraja ala maɗaukakiya wa fada'ilu kuma yana da falala lakin na masu sai dai fa abubakar siddiƙu minhum a cikinsu a fudalu shi ya fi ya fi kowa to kaji aƙida ta game da sahabbai da kuma iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam amsa ta biyu wa aqulu kuma ni ina faɗa fil qur'ani game da alqur'ani ma ja'at bihi ayatuhu ina faɗin dukkan abin da ayoyin alqur'ani suka zo da shi fa huwal karimu domin shi alqur'anin nan mai girma ne almunzalu wajen saukarwa an fahimta ma'ana ba na faɗar ra'ayina ko faɗa duk abin da zan faɗa abin da alƙur'ani ya faɗa ne shine ma'ana wa aqulu fil qur'ani ina faɗa akan alƙur'ani ma ja'at bihi ayatu abin da ayoyin alƙur'anin nan suka zo da shi fa huwa al-karimul munzalu dama shi littafi ne mai girman wajen saukar da shi wa aqulu kuma ni hujja in na tashi kawo hujja ina cewa qala Allahu jalla jalaluhu Allah mai girma da buwaya ya ce wal mustafa al-hadi kuma ina cewa al-mustafa annabi sallallahu alaihi wasallam al-hadi mai shiryarwa ya ce wala ata'awwalu kuma bana yin tawili yawa in na tashi kawo hujja bana kawo shirkuci da shirme daga qala Allahu sai qala rasul wa jami'u ayati sifati sannan dukkan ayoyin da suka zo da bayanin siffofin ubangiji umirruha ina tafiyar da su haƙƙan da gaske yanda suke kama na daka dirazul au kama na qalat dirazul awwalu kaman yanda ajin farko suka ruwaito sune sahabbai shine dirazul awwal ajin farko kaman yanda suke fassara ayoyin siffar ubangiji to ni ma gaba ɗaya ayoyin a haka nake tafiyar da su wa aruddu uhudataha ina kuma mayar da haƙiƙanin ma'anarta ma'anar wannan sifar ila nuqaliha zuwa ga waɗanda suka ruwaito ta wa asuluha kuma ina kare ainihin wato sufofin Allah maɗaukakin sarki an kulli ma yuta khayyalu ga barin dukkan abin da tunani zai iya kawowa ba zan siffanta ubangiji in kawo in yi tashbihi ba kuma ba zan yi ta'dili in kore masa sufofi ba qubuhan yace tir liman na badal qur'ana wara'ahu ga wanda ya jefar da alqur'ani bayansa tir da wanda baya dauko alqur'ani ya sa shi a gaba ya zama shine madogararsa sai ya jefa alqur'ani baya wa idhas dalla idan ya tashi kafa hujja ya kulu sai dai ka dinga jin yana cewa qala al-akhdalu akhtalu din nan wani mawaki ne kuma kirista an fahimta in ya tare zai dinga cewa qala al akhtalu ai akhtalu ya ce kaza sai kawo wani baiti sai kawo kaza sai a shiga can sai a dan jawo wasu baitika ba za a ce qala allah ba za a ce qala rasul ba in ya tashi kafa hujja sai ce qala al akhtalu yace game da kuma ganin ubangiji aqida ta game da ganin ubangiji a lahira walmuminuna muminai ya rauna haƙƙar rabbahum haƙiƙa da gaske za su ga ubangijinsu shine ya rauna rabbahum za su ga ubangijinsu haƙƙan da gaske wa ilar sama'i bigairi kaifin yanzilu wa ilar sama'i yanzilu kuma ubangiji yana sakkowa zuwa saman duniya bigairi kaifin ba tare da kaifiya ba ya yake sakkowa ba mu sani ba amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzilu rabbuna jalla wa'ala ubangijinmu mai girma ɗaukaka yana saukowa ila sama'i duniya kulla wato idza baqiya thuluthul layl akhir ko zuwa sulusun dare na karshe au kama qala sallallahu alaihi wasallam to shine a baiti nan yace ni na yarda da wannan mu'minai dai za su ga ubangijinsu ranar tashin alkiyama a aljanna sannan wa ila sama'i yanzilu kuma yanzilu ila sama yana saukowa wato daga sama bigairi kaifin ba tare da kaifiya ba wa uqirru bil mizan sannan ina tabbatarwa game da mizani sikelin au wal haudin lavi da kuma tafkin nan wanda arju ina fata bi anni min huriyan an halu ina fatan wato in sha in ƙoshi daga wannan tafkin tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kaza siradu haka ma ina tabbatarwa na yarda da cewa akwai siradi yumaddu wanda za a shimfiɗa shi fauka jahannamin a saman wutar jahannama famuwahidun najin akwai famuwahidun ai famusallamun najin akwai wanda ya kubuta ko kuma famuwahidun akwai wanda ya kadaita Allah najin kuma ya tsira wa akhar shi ko ɗayan muhammadu ya rubta an fahimta haka za a gani wani ya yi tauhidi da ya hau kan siraɗin ya tsallake wani kuma ya yi shirka yana zuwa ya rubuta cikin wuta Allah ya kiyaye wannaru ya ce na yadda kuma akwai wuta ya slaha shaƙiyu wanda taɓaɓɓe zai shiga cikin ta bi hikimatin kuma akwai hikima Allah ta'ala ya halicci aljanna ya halicci wuta akwai hikima wa kazattaqiyu haka ma mai takawa mai kiyaye dokokin Allah ilal jinani izuwa aljannar ubangiji sai ya dukulu zai shiga walikulli hayyin aqilin kuma kowane na yadda yana cikin aƙidata da mazhabata na yadda cewa kowane rayayye aqilin mai hankali fi kabarihi a cikin kabarinsa in ya mutu amalun akwai wani aiki yuqarinuhu da zai zauna tare da shi zai zama abokinsa shine yuqarinuhu akwai wani aikinsa yuqarinuhu wanda shi zai zama abokinsa hunaka a can kabarin wa yus'alu kuma za a tambaye shi na yadda cewa za a yi tambayar kabari yace hadha atiqadu shafi'i wannan ita ce wannan aqidar da na gaya matawa shekul islam yace to wannan ita ce aqidar imamu shafi'i wa malikin kuma wannan ita ce aqidar imamu maliku wa abi hanifa ta wannan ita ce aqidar imamu abu hanifa thumma ahmadu yunqalu sannan ita ce aqidar da yunqalu aka ruwaito ta daga imamu ahmad fa in ittaba'ata sabilahum in ku ka bu tafarkin waɗannan manyan bayan Allah tafarkin Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad bin Hanbal in ka bi tafarkin su fa muwaffaqun kai kam ka dace wa in ibtada'ata in ku ka kirkiri wata bid'a fa ma alayka muawwalu to ba ka da wajen dawowa kuma an fahimta to wannan shine baitukan mun fassara su dan sanin ma'anonin su da bukatar a haddace su kafin kuma mu shiga cikin sharhin wani sati insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika